الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyu ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 24 ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala aje idan ba a manta ba mun tsaya ne akan annawur rabi' min as-sabr nau'i na hudu na hakuri shine as-sabr alal adha fi sabilillah nau'in hakurin da ke bayani game da abin da zai samu mutum na cutarwar yan uwa makusanta da na nesa da sauran mutanen da suke tare da shi akan hakurin da yayi musamman idan ya tsaya wajen bin Allah maɗaukakin sarki domin karanta babin sai wata doguwar waka da malam ya kawo mana cewa la'alla hadha yarji'u ila anna al-haqq la yumashi hawahum aw li annahum lam yafhamu ma alayhi ahlu al-haqq fahman jayyidan ولذلك نقدم هذه القصيدة لشاب من شباب الدعوة في الدفاع عن أهل الحق مع بيان مناهجهم وطريقتهم ودي وقت zamu tashi akwai wata kalma je da muka dan yi kiki kaka da ita ita ce wajen da malai yake cewa wal ammatu yarmunahum bit ta'assubi wat tazammut yadda kalmar take at tazammut ne at tazammut tazammata yatazammatu at tazammut ma'anarta shine al mubalagha المبالغة المبالغة في التقليد shine kaiwa wuce gona da iyaka wajen takalidanci eh wuce gona da iyaka wajen takalidanci shine abin da kalmar take nufi Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wal Allahu akbar fi difa'i sa'abtadi wa huwa al mu'in ala najahi al maqsadi yadda waka take shine Allahu akbar ya fara da girmama Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah shi ne mafi girma fit difa'i sa'abtadi a cikin ba da kariya ga addini na musulunci da sunna zan fara wa huwal mu'inu ala na jahil maksadi kuma shi ne mataimaki Allah maɗaukakin sarki shi ne mataimaki wajen cin nasarar abinda na nufata a cikin zuciyata na wannan aiki وهو الذي نصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وينصر المتتبعين لأحمد yace kuma shine dai Allah madaukakin sarki wanda ya taimaki annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayansurul mutatabi'ina da sannan kuma zai taimaki dukkanin wanda suke bibiya li Ahmadi ga dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ga lafazin Ahmad yana cikin asma ghairun munsarifa ko yana cikin sunayen da ba sa juyuwa a larabci ba ta ɗauka kasara amma akwai abinda malamai a rudu suke cewa barura shi'iriya shi ne idan aka samu larura ta waka sai su canza ahmada ne li tun da la tana cikin me yawwa hurufin jar wanda suke yi wa suna jarra su masa kasara amma kaga ita Ahmad ka'ida duk sunan da yake ala wazani af'ala af'ala to baya daukar kasara ahmada amjada ina fata an fahimta ko da kasara ta zo kansa ba zai dauka kasara ba a larabci sai dai kai masa fata kace a hadha ahmadu ra'aytu ahmada marartu bi ahmada ina fata an fahimta yau wato amma nan kun ga sai ya sa masa kasara me yasa saboda darura shi'iriya yawa saboda larurar waka saboda wani idan bai so wannan ba sai ce mala ya bata larabci kenan ko wa bihi asulu ala jami'i khusumina wa a'udduhu aunan ala man ya'tadi yace da shine Allah madaukakin sarki asulu nake kai dauki ala jami'i khusumina akan dukkanin wanda yake husuma da fito na fito da mu wa udduhu aunan kuma ina irga shi na tanade shi aunan a matsayin mataimaki alamar ya atadi akan dukkan wanda ya wuce gona da iyaka a kaina ko akan manhajina yace sa'ursilu sahaman min kinanati wahyihi wa bihi ashuddu ala kata'ibi hussadi yace sa'ursilu sahaman zan aiko zan harbo wata kibiya min kinanati wahyihi daga alkinani shine irin ya yake da suna abinda ake zara kibiyoyin kudi da baka a cikin sa gidan a aba sunan sa kudi abinda ake sa kibiyoyin a ciki ba yawa to ne shine kinan yawa to shine na wanda ake wanda ake ajiyewa wanda ake ajiyewa eh shine kinana yace zan aiko mashi ko kibiya daga cikin kwarin wahayin Allah madaukakin sarki ma'ana qur'ani kenan wa bihi ashuddu da shine kuma nake tsanantawa alakata'iba husadi abisa rindina aka ce alkata'ib jam'i ne na katibatu alkatiba shine jama'a mai yawa rindina akan rindinar husadi masu yi hasada wa bihi سأجدأ أنف كل مكابر وبه سأرصد للكفور الملحد دشيني كما ألا مدوككين سركي دي زن ينكي هنتن دواني مي جرمان كي وبه دكما شيني دي سأرصد للكفور الملحد زن يداقو قدوان وان ديكي مي يوان كافر تكومي إلحادي وسأستجير بذي الجلال وذي الأولى zan nemi kariya ga ma'abucin girma da ma'abucin ɗaukaka shi ne Allah maɗaukakin sarki lalan obama idas ta jartu bi sayyidi ya ce babu wanda isa ya cutar da ni indai na nemi kariya da shugabana a sayyid huwallah wasu astamiddu la'auna minhu alallazi lamazal ahibbata bil kalamil mufsidi yace zan ci gaba da neman taimako minhu daga Allah madaukakin sarki alallazi game da wanda lamazal ahibbata yake zindan yan uwa bil kalamil mufsidi da zance wanda yake na batanci ci zan ci gaba da taimakon neman taimakon Allah madaukakin sarki akan sa allamzu kamar yadda kuka sani shine nuna mutum da baki ko da ido da niyyar a kushe shi e kamar shine abinda bawo shi kice wazin dai e wailil kulli humazatin lumaza to allamzu kenan shine lamazal ahibbata hatta ushattita shamlahum bi adillati mithla as-sawa'iq bis sahabi al-aswad yace hasina rarraba na ka tattala taran su bi adillatin da misalai abi dalilai mithla as-sawa'iq fi as-sahabi al-aswad dalilan da za su kasance kwatankwacin tsawa kwaron kwasa irin abin da yake rugugugu in ana ruwa yawwa shi ne asawa'i fi sahabil aswadi wanda yake cikin girgije wanda yake baki kirin da irin ga hadar ya haɗo gari ya yi baki sannan kuma ga tsawa tana kaɗawa yato kaga gaban mutum yana faɗuwa irin wannan lokacin ya ce wa binuri wahayi lahi a shifu jahalahu hatta yubayyana ala ru'usil mashhadi yace da hasken wahayin Allah madaukakin sarki zan yayi na bayyana jahilcin su kowa ya gane halin da suke ciki har sai ya bayyana a gaban kowa da kowa ru'usil mashhad shine a gaban kowa da kowa duk mutane kowa ya san abin da ake ciki yace la talmizuna ya khafafi shadduja bi tatarrufin wa tasarru'in wa tashaddudin kada ku rinka zindan mu ya kuje magun dare al-khufash shine jemage eh jemage irin jemagen da baya rayuwa sai da wushi sai da daddare shi da daddare shi ne lokacin kaiwa da kuma wasa da rana kuma baya gani bi tatsarrufin kada ku rinka zindanmu bi tatsarrufin da wuce gona da iyaka wa tasarru'in da gaggawa wa tashaddudin da kuma tsanantawa ku rinka daukar mu a matsayin masu tsanantawa ku rinka daukar mu a matsayin masu gaggawa a cikin addini ko wuce gona da iyaka a'a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda zo da shi nake niyyar isarwa haka yawa la taqdifuna bishudud fa innana sirna ala nahjil khalil Muhammad yace kada ku rinka jifan mu shine la taqdifuna jifa ba da dutse ba kamar da magana bishudud da warewa da komawa gefe da barin cikin dangi ko da barin addinin gargajiyanci kada ku rinka jifan mu da wannan fa innana yace haƙiƙa mu sirna ala nahjil khalil muhammadi mun tafi ne mun dora kafan mu ne akan hanyar badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli qawlin nastadillu bi ayatin bi ayatin yace kuma kowanne dan ce zamu fada zamu kokarin kafa hujja da wata aya aw bil hadithil mustaqimil musnadi ko da wani hadisi wanda yake tsayayye al-musnadi wanda aka jingina shi zuwa ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi in ka ji an ce hadisi musnad to shine hadisin da aka tun daga rawin sa na ƙasa ya jingina shi zuwa ga na saman sa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce hadisi ne musnad yawwa wan naskha na'rifu wal umuma wa innana mutafattinuna li mutlaqin wa muqayyad yace wan naskha a nasikh da mansukh shine ka san hukuncin da ya fara zuwa da wanda ya zo daga ƙarshe domin ka san wanne aka shafe wanne ne ba a shafe ba shine nasikh da mansukh ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha Allah madaukakin sarki kan kawo wani hukunci a farkon lokaci daga baya kuma sai a goge shi a kawo wani to lalle a matsayin ka na dalibi ya kamata ka san wancan ka san wannan saboda me ka san wanne ne yake yake tabbace a lokacin wanne ne kuma aka riga aka share shi kamar idda da idda idan mace mijinta ya mutu ana yin shekara ɗaya ne ko shekara ɗaya cir wallazi ne tuwafauna min kuma ya zuru na azwajen a wasiyatan ila li'azwajihim mata'an ila alhawli ghayra ikhraj haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kun ga ana yin idda ne shekara ɗaya da sai Allah madaukakin sarki ya sauke ya shafe ta da wallazi ne tuwafauna min kuma ya zuru na azwajen yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur arba'ata ashhurin wa ashara ko wata da kwana goma sai aka soke shi to kun ga wannan nasikh ne da mansukh yace to duk muna sane da irin waɗannan annaskha na arif muna sane da naskh wal umuma da umumi akwai nasin da ake ce masa umumi da muqayyad ko kuma abinda Allah madaukakin sarki ya game shi gaba daya sai kuma a samu wani jan kuma sai a keɓance wani hukunci to shi ma wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga sai cewa inna na mutafattinuna li mutlaqin wa muqayyadi kuma muna sane alfatana shine kaifin hankali eh kaifin hankali yace muna sane da mutlaq da muqayyadi duk waɗannan abubuwa ne da ake karanta su a cikin usulul fiqi musamman eh amma zaka iya samun su a cikin ulumul qur'an da matsalolin da ana samun su eh amma dai in kana so ka karanta su da fadi ka karanta su a cikin usulul fiqi akwai mutlaq da muqayyad akwai abin da ya shafi gamewa da kuma warewa duk dai abubuwa ne da malamai sukan kawo su a cikin wancan ilimin to yana nuni cewa duk ba da ka suke magana a cikin addini ba sai sun san waɗannan abubuwa yace wa nususu wahyillahi nutqinu fahmaha la tahsabuna al-fahma kar-ra'yi ar-radi yace haka nan nassosi na wahayin Allah madaukakin sarki nutqinu fahmaha muna kokari wajen fahimtar su muna kokari matuƙa wajen maga mun fahimci nassosi na wahayin Allah madaukakin sarki la tahsabuna al-fahma kada ku ringa tsammanin fahimtar addini kan ra'ayin rabi kamar wani ra'ayi ne kawai na mutum batacce ba mutumin ne ɓatacce ba ra'ayin kawai mutum ya ga dama ya kawo wani ra'ayinsa da ya masa ya kawo shi a cikin addini ce shi ne addini a'a addini akwai hanyoyin da ake bi a koyo shi ya ce wa iza ta'aradatin nususu fa innana duk lokacin da nasoshi suka samu cin karo abinda ake cewa at-ta'arud shine kaga wani nassi a ya ce wani abu sai kaga wani nassi kuma ya faɗi kishe sa kuma sai ga an ce duk ingantattu ne ina fata an gane akan sami irin wannan sai kaga an ce nan an ce ayi abu kaza nan kuma an ce kada ayi abu kaza to sai mutum yace ya kenan to kada ka ce wannan ya inganta wannan bai inganta ba da zaukin ka kawai a'a akwai abinda malamai suke rubutawa wajen kokarin abinda ake ce masa tarjihi a rinjayar da wanne ne kuma sukan akwai hanyoyin kusan guda 40 da suke kawo wajen tarjihi sai an yi kaza sannan a tsallaka kaza sai an tsallaka kaza sannan a tsallaka ka ba kowa mutum zuwa zai sha ruwa ya koshe ce a wannan ya inganta wannan bai inganta ba kamar yadda yan uwa zan ba da misali ɗaya daga cikin uwa wani bawan Allah ya tura mu wani kilif na wani mutum na ji dai a ciki ya ce wasu nasa mai barota na ce lallafa mai barota abin da yake cewa a cikin kilif din sai kawo hadisi a cikin sunan ibn majah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wata mata matar abu huzaifa wani sabi da ake ce masa abu huzaifa akwai ɗaya daga cikin mutum hudu da annabi ce ku koyi alƙur'ani a wajensu akwai salim maula abu huzaifa ko yawa salim maula abu huzaifa annabi ce in za ku yi alƙur'ani ku koyi a wajen waɗannan mutane guda hudu annabi ya ba su certificate na sun iya alƙur'ani to shi abu huzaifan sai kasance yana da mata to a cikin hadisin yadda ya karanto hadisin sai yake a shi salif ɗin kamar maulansa ne bawansa ne da ya yanta shaka ko kuma ɗa ne da ya tabanninsa sauraka sai je yake tambayar annabi tsira da aminci matar ce take tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah na ga mijina kamar baya jin daɗi idan ya ga salim a gidana baya jin daɗi sai annabi ya ce mata ki je ki shayar da shi nono a lokacin fa babba ne babba ne ya girma sai ce mata ki je ki shayar da shi nono sai ya kasance idan mace ta shayar da nono ba ya haramta a gare ta ba kenan an fahimta aiko shikenan ya haramta a gare ki sai mijin ke daina wannan kishi to sai karanto hadisi yace to kun gani dai ban yadda annabi ya faɗi wannan ba shi bai yadda annabi ya faɗi wannan ba hadisi ne ingantacce imam bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi ashabu sunnah da sun rawaito shi hadisi ne ingantacce sai ce shi bai yadda ba to shi bawan Allah sai turme ce shi ma hadisin kansa ya daure akai sai nace to kaga irin wannan shi yake jawo dan masu rusa hadisi da irin wannan kawai suka dauka suka rusa hadisi idan da zaka je ka akwai littafin da malamai suka rubuta Imam Tahawi alaihi rahmatullah ne mai aqidatut tahawiyya shi ka daya rubuta su littafai guda biyu wanda suke da matukar kima a duniyar hadisi daya sunansa sharhu ma'anil athar daya sunansa sharhu mushkilil athar ɗaya shi abin da yake a cikinsa shine ma'anil afa hadisai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu ma'anoni da kake gani sun maka tsauri sai ya ɗauka sai ya fassara maka sai ce ga yadda ma'ana take sai ka karanta sai ka fahimta aka kawai rubuta hadisi duk hadisan ya ɗauke su ya rinka bin su ɗaya bayan ɗaya idan akwai wata ma'ana mai tsauri a cikin hadisin sai ya cire ta ita kaɗai sai ya kawo inda ta zo sai ya faɗi ma'anarta da maganganun malamai a kanta na biyu kuma sharhu mushkilil asar shine idan akwai wani iskali kamar irin wannan kanka ya daure akan wani hadisi sai ya fito maka yace ga abin da yake nufi to kaga malami duk sun gama bayani amma mutum kawai sai ya zo da ka kawai sai ya dau mata nan hadisi sai karanta sai ce zai hukunci bai karanta shuruh ba bai karanta komai ba to irin waɗannan in dai za a bar su rinka magana a cikin addini wallahi za su lalata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su lalata hadisi sai na gaya masa na ce shi wannan salim ɗin tun yana ɗan ƙarami ɗan mai tsitsi ya taso a gidan maula a gidan wannan shi abu zai faɗi shi ya ɗauke shi tun yana ɗan mai tsitsi sai ya tabanni ɗinsa a yi san tabanni ko shi ne mai ake ce masa da hausa ya fi ƙarfan ɗan roƙo shi kamar a adoption ya mai da shi ɗansa na cikinsa laraba suna irin wannan da sai mutum ya ɗauki ɗakawa sai ce na mai da kai ɗana na ciki na idan na mutu za ka gaje ni ai annabi yau zai da irin wannan sallallahu alaihi wasallam zai da ɗan harisa annabi sai da ya ɗauke shi ya ce daga yanzu sunansa zai da bin muhammad idan na mutu zai gaje ni sai da allah ya rushe wannan abin yace ud'uhum limi bi aba'ihim sannan aka dena to haka al'amarin yake shi ma sai da yawa wannan maulana ta salim din ya mai da shi kamar ɗansa saboda haka ita matar tasa a hannunta ya taso ita take masa duk wasu abubuwa tun yarinta yana hannunta kamar ɗanta haka ya taso yan uwa an fahimci abu saboda haka lokacin da ya taso da ya girma allah maɗaukin sarki kuma sai ya hana wancan tabanni ɗin ta yanzu kuma ya girma ya kai shekarun balaga ya girma ya kai shekarun balaga sai shi mijin yake gani to tun da ya girma kuma gashi Allah madaukakin sarki hana ta bani duk da ita tare ne shi ta masa kuma yanzu dai ba dan ta bane to shine sai take gani ya kamata ta samu masa mafita shine ta tambaye manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi take ki shayar da shi to wani tambaye da wani zai shine shin a daukar nono ya ce ta bashi ya sha shine matsala to shine alqadi iyad bi littafin ashfa yayi wa sahihi muslim sharhi a cikin littafin yake cewa malamai suka ce za ta yi a ce kamar yadda mata suke tatso nono ai ana yi ko to irin wanda in ta tatso ta bashi ya je sha shikenan ba sai ya kama mu bashi sai ya kama nonon nan ta sha ba so da abu ne da ya tabbata a cikin hadisi irin wannan idan mutum kai tsaye zo ta da zaukin sa zai rushe shi to zai samu zai samu da matsala duk wani hadisi da kaji an ce ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada kawai ka kai abin yadda ba wallahi za ka rasa imaninka wallahi za ka rasa imaninka manzan Allah ya faɗa baka ce baka yadda ba iliminka bai kenan ba ka tsaya inda karatunka yake ka je ka tambayi malaman da suke sama da kai a karatu su maka bayani za ka fahimta insha Allah ta'ala amma babu wani malami a cikin malaman duniya da ya taso ya ce irin waɗannan hadisan bai yadda da su ba sai kawai yanzu wani haka kawai bai ba abin da ya karanta kawai ya ɗaki haɗa larabcin sa zai ce zai kare hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda social media ta riga ta bata mutane mutum kawai sai aka fa masa kamera ya dauki hadisi ya karanta ya ce bai yadda ba Allah ya shirye da mu to irin waɗannan abubuwan suna da suna da buƙatar gaskiya mu rinka lura da su kwarai da gaske bale ce addini ba ra'ayi bane kawai da mutum zai faɗa abin da ya ga dama wa idza ta'aradat an-nusus fa innana bi usuli sadatina al-a'immati nahtadi duk lokacin da wasu nasoshi guda biyu aka ga kamar sun ci karo mali ce to da usul na'am shi irin wannan hadisin ba shi irin wannan hadisin da wannan hadisin da na faɗa ko ka ji ba ka ji ba shi wancan ba ma dan kogo bane wani wani ne dai ba ma dan nan garin bane gaskiya dan ban san shi ba haka dai na ji cewa sunan so shi waye shi mai barota yau wani ce to lalle kamar barota aiko ya baro tan da gaske irin wannan abun sai barin al'akari da su yan uwa idan kaga irin wannan abun kanka ya kulle kake gani kana da iskali akan sai sauri ka tafi wajen malamin da zai iya fitar da kai daga cikin shakka dan in ba haka ba ka sake imanin ka ya taba akan irin wannan zaka samu matsala zaka samu matsala gaskiya aka ce hadisi ya inganta to ka bar shi a yadda yake ya inganta ka je ka samu malamai su maka bayani in kai baka fahimce shi ba dama ka'ida shine kowa akwai limit da fahimtarsa akwai abin da ni zan iya fahimta akwai abin da ya fi karfin fahimta ta sai na samu wanda suke gaba da ni shi sa Allah madaukakin sarki cewa rasikhuna fil ilmi akwai ar-rasikhuna fil ilmi wanda suke kafaffu a cikin ilmi wanda su shubha ba ta lalata musu fahimta Allah madaukakin sarki musu baiwar fahimtar abubuwa nan da nan za su fahimce shi to ka rinka bibiyar irin su amma kana zaune kawai da an faɗa disi suka ce kai ya ci kwarar kwakwalwaka Allah ya aiko kwakwalwaka aka ce kai abin nan ba Allah ya samu dace yawa ya ce duk lokacin da wasu nasoshi guda biyu sun aka kama sun ci karo ya ce bi usuli sadatina da asula da shugabanninmu suka tafi daga cikin malamai na hatadi muke shiriwa nan za mu je makaranta sai mu samu shirya wani haribu taqalida tula zamanina ma'a hubbina lil alimil mutajarrid yace kuma muna ya muna fito na fito da taqalidanci tuli zamanina tsawon zamaninmu ma'a hubbina lil alimi al mutajarrid tare da fa muna so muna muna so so mai yawa ga duk malamin da yake al mutajarrid wanda yake kokarin tsaraita karatunsa daga kankame wata mazhaba yace in ba in ba da ita ba za a yi addini ba shine mutajarrid wanda yake kokarin bibiyar nassoshin hadisin da alqur'ani yayi aiki da su ta kalilanci yan uwa shine a mutun ya makalkalewa wani ra'ayi ko wata mazhaba yace duk abin da yazo daga nan shi kadai ne addini duk abin da ya saba wannan ba zai addini akan sa ba to wannan abu ne da yake yana da matsala kware da gaske kamar wanda ya ce su idan ba abu daga hanbaliya ya zo ba za su yi addini ba wasu ce abu idan ba daga hanafiya ya zo ba ba za su karɓe shi ba wasu ce idan ba daga malikiya ya zo ba ba za su karɓe shi ba to wannan duk idan mutum ya ɗauki addini sai ya ɗora shi akan malikiya to ya mai da malikiya ita ce annabin da aka aiko masa kenan ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kadai ne shi kadai ne marzi na gaba ɗaya na gaba daya duk abin da ya rikice wajen su ake koma wa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul haka Allah ce ba sai ila al-malikiyyah da ila shafi'iyyah da malikiyya da shafi'iyya da hanafiya su ma hadisan annabi suka dauka suka aiki da shi suka zama abin da suka zama saboda haka akwai daidai mafi yawa a cikin malikiyya da waɗannan mazhabobi akwai abubuwan da yake kuma kusakurai ne ba sun yi kuma ba sun yi ne da ganganci ba a ƙoƙarin neman gaskiya ne kuma suka dan sauɗe a matsayinsa na 'yan adam wanda dole ne sai sun yi kuskure to nan sauɗewar da suka yi sai mu ban masu kayansu sai mu je mu ɗauki daidai idan kana cikin malikiya ba laifi bane ka ce kai dan malikiya ne ba laifi bane idan kana cikin malikiya ka zo wani abu a cikin malikiya sai ka ga akwai kuskure a cikinsa ga gaskiya can a cikin shafi'iya to tsallaka ka je shafi'iya ka ɗauko ka dawo sai ka ci gaba da tafiya akan mazhabinka idan kai dan shafi'iya ne ka ga ga daidai a cikin hanabila tsallaka tafi tirani cikin hanabila ka je ka ɗauko abin da ke daidai ka dawo sai ka ci gaba tafiya akan manhajar amma kawai idan abin zo a cikin malikiya shi ne idan bai zo ba ba daidai ba ne to wannan ta ƙalidanci kenan e ka bautar da kanka da wata mazhaba Allah madaukakin sarki kuma ya bautar da kai ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yake nufi yace wa kaza wa kazal a'immatu hubbuhum mutamakkinun min kulli nafsin ya bariyatu fashadi ya ce haka na duk sauran malamai ma soyayyarsa a cikin zuciyarmu tana nan a tabbace ya bariyatu fashhadi ya ce ya ku jama'a ku shaida albariya su ne mutane gaba daya ana cewa khairul bariya ko annabi shine khairul bariya ma'ana mafi alkhairin mutane gaba daya wa tariqu anfusina li ru'yati man ghada fi biqati at-taqlid shubha muqayyadi yace ran takan yi takan ji rashin dadi tayi laushi bi ru'yati man gada idan muka ga wanda ya wayi gari fi ribiqati taqlidi a cikin igiya an daure shi da igiyar taqlidanci shubha muqayyadin kwatankwacin wanda yake a kayyade da wani abu wanda aka sa shi wanda aka sa igiya ko aka sa wani abu aka daure shi aka bar shi inna nara taqlida da'an qatilan yace hakika mu muna ganin taqlidanci wata cuta ce mai kisa hajaban uqula an at-tariqil arshadi ta rufe hankulan ma'abotanta daga hanya wacce take mafi shiriwa mutum baya ganin daidai ja'ala at-tariqa 'ala al-muqallid halikan fatara al-muqallid ta'ihan la yahtadi shi ta kalidanci ya sanya hanya ta gaskiya ta zamto 'ala al-muqallid akan wanda yake muqallidi halikan mai duhu halik ba haba ba da haba ko yawa ha ita ce halaka ko halik wacce take mai duhu fatar al-muqallida sai kaga mai takalidanci ta ihan ya zama to ba komai ba la ya hatadi ba ya shirya zuwa ga abin da yake daidai saboda kawai shi abin da aka gaya masa shi wani takalidanci ma sai kaga shi ba ma mazhaba ya yake takalidanci ba wani malami kawai ya samu ya makalkalewa duk abin da malami ya faɗa daidai ne duk abin da malami bai faɗa ba kuskure ne to kaga shi wani takalidancin nasa ba ya kai inda ya kai malaiti falidha bada'na fi ijtisafi juzurihi min kulli qalbin khaifin mutaraddidi shi sa muka fara ijtisaf shine tumbikewa tumbike abu daga tushen sa muka fara tumbike juzurihi a jijiyar ta kalidanci tun daga ƙasa mu tumbuko ta mu ciro ta min kulli qalbin daga dukkanin zuciyar khaifin mutaraddidi mai tsoro wanda yake kai komo a cikin addinin sa yana tsoron saba abin da yake na mazhabarsa wala sawfa nadmalu da'ahu wa jarahahu bi marahimil wahyi sharifil murshidi dai da sannu nadmalu da'ahu zami masa maganin wannan ciwon nasa nadmal shine a sanya abu a gyara abu kamar yadda idan mutum ya ji ciwo yake zuwa kemi a masa kemis a masa treatment treatment a samu a samu spirit a wanke a samu aidin a sa a sa plaster ko a sa bandage haka to shi ne cewa safu nadmalu da'ahu wa jarahahu da sanne zamu gyara masa mu warkar masa da wannan ciwon nasa da wannan raunin da ke tattare da shi bi marahibil wahyi da magani wanda yake na wahayi ash-sharifa mai girma al-murshidi wanda yake mai shiryawa nad'u ila at-tauhid tula hayatina muna kira zuwa ga tauhidi tsawon rayuwarmu fi kulli hinin fil khafa wal mashhadi a kowanne lokaci a boye da kuma da kuma a fili wa nuharibu ash-shirka al-khabitha wa ahlihi harban darusan bil lisani wa bil yadi yace muna yaki da shirka wacce take batacciya lalatacciya da dukkanin wanda suke goya mata baya harban darusan yaki yaki wanda yake mai tsanani shine darusa yaki mai tsanani bil lisani wa bil yadi muna yi ne da hannu kuma mu yi da me da harshe wa kadhalika al bid'a al khabithata kullaha naqdi alaiha duna babil masjidi yace haka nan bid'o'i wanda suke lalatattu dukkaninta ita ma mana kokarin gamawa da ita duna babil masjidi ba sai a masallaci ba a gida a ko ina muka samu zamu gama da bid'a yace hadhi tariq tariqatuna wa hadha nahduna fa alama antum dunana bil marsadi yace hadhi ma'ana hadhihi wannan ita ce hanyar mu ita ce matafiyar mu fa alama antum dunana bil marsadi yace to ku menene kuke mana daku me make kuke mana daku shin akwai wani abin da ba daidai ba a wannan abin lima tat'anuna wa talmazuna ka'annana ji'ina bi ra'ayil aqidati mufsidi yace to me yasa kuke sukan mu me yasa kuke zindan mu ka'annana kai ka ce mu ji'ina bi ra'ayi mun zo da wani ra'ayil aqidati mufsidi wanda yake lalata aqidan mutane ina gani zamu dakata anan yawa waka ba za ta kare ba gaskiya kuma lokaci yayi zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai mu sai mu karasa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa tunda da ya riga ya rubuta sai a karanta a wuce ko to za a tsallake ba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am wabihi yawwa asulu daga sala ne yasulu asulu nake kai dauki kamar ka ce kaiwa da komowa sala wa jala ya kai ya komo shi ne da shi nake kai ɗauki walaikun salamu na matsala to bismillah na kafin a yi sallar magruba yana da ana sallar nafila gaskiya ne wannan hadisi da muka taɓa karanta ta ke cewa la ta ta ba da nafila ta ta gari gaskiya ne wannan gaskiya ne da jibbe ya wannan ɗan uwa tambaya yake cewa ya ga wasu suna sallar nafila kafin sallar magariba ya ce kuma ya karanta hadisi da aka ce kada a yi sallar nafila a bayan la'asa to duk wannan abubuwan da ka faɗa haka ne ana yin sallah kafin sallar magariba sannan kuma hadisi ya hana sallar nafila bayan sallar la'asar daga cikin lokutan da addinin musulunci bai yadda mutum ya sallar nafila ba shine bayan an yi sallar la'asar har sai rana ta yi me ta faɗi to wanda kaga suna yin sallar nafila kafin sallar magariba suna yin ta ne bayan rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba babu laifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai dai faɗa sa uku ana hudin sai ce liman sha'a shi ma kuma hadisi ne ingantacce ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ta nafila sai ce amma fa ga wanda yaso idan da bai ce ga wanda ga wanda yaso ba da ta zama farilla kenan dole sai a rinka yi amma sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama saboda haka ba a yi sai lokacin magariba ya shiga idan rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba in ka samu dama bayan limami bayan ladani ya kira sallah kafin limami shi za ka iya nafi daga babu laifi saboda haka babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am kuma mutum zai iya wa alaikum salam na'am afwan zai iya tahiyatul masjid bayan sallar asar ne shi musallaki eh yace kuma mutum zai iya tahiyatul masjid idan ya shigo bayan sallar asar eh shi ita tahiyatul masjid ita ba ta da kaidi da lokacin da aka na nafila da lokacin da ba a ba ana ba in ka shigo in ka shigo zaka yi ta saboda hadis hadisin ta ita muqayyadi ne shi hanin mutlaqi ne hadisin kuma sai kayyade ta annabi yace ba a san nafila da lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza shi kuma hadisin sai yace banda idan ka shigo masallaci ina fata an fahimta idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kaga annabi bai kayyade yace bayan la'asar bayan asuba bayan a'a ko da yaushe inda ka shigo masallaci zaka yi sallar nafila wannan babu laifi insha Allah ta'ala na'am bismillah to Allah Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله